wakala bismillah rahman rahim wakala aira sai dai abdulkadir jazairi ya faɗa kuma fi kitabi hilmas kori a littafin nan nasa ne da aka ambata wato almawaƙir hakikar annabi sallallahu alaihi wasallama mashhudatu ita ce wadda ake gani ga waɗanda suke a halara ya tagazzalo da biya ita ce wadda suke sifanta san da suke mata suke jin daɗi da ba da labari game da ita a hirarsu ma'aniyatu indahum ita ce wadda ake nufi a wajensu da laila ko salma ita ce wadda ake kidaya daga igareta da giya ko abin sha ko gidauniya ko wuta ko haske ko rana ko walkiya ko iskar asuba war manazili ko masaukai war rusumi ko kufafe war ruba ko tuddai ita ce ƙarshen tafiyar masu tafiya ita ce ƙarshen abin da masana suke nema ya faɗa laƙarar dagare shi hazal mawkif bayan na rubuta wannan mawkifin sai da su gare ni a zuciyata babu mallami ku shablahu sirrul haqiqatil muhammadiyya cewa idan sashen waɗanda ba a yi musu kashafe ba a kan su san asirin haƙiƙa muhammadiyya suka ga wannan magana da nai ta yi su ce abinda ibn taimiyya ya faɗa allah ya ji kansa yayin da ya tsaya akan ashfa ta alƙali'iyya ibn taimiyya da ya ga ya karanta a shifa sai ya ce da kata zala hazar bugari ɗan wani mutumin yamman ya zurfafa wai ai abin da ya faɗa a haƙin annabi aibi ya zurfafa ba haka ya dace ba sannan ne bacci sai aka faɗa min a bacci ka ƙara ma ita haƙiƙa muhammadiyya ita ce wutar annabi musa ita ce sandan annabi musa wani fasu isa ita ce numfashin annabi isa wanda yake raya matattu da shi yake warkar da wanda aka haifa makawo ko wanda aka haifa da bai albaras yayin da na farka zittuwa sai na ƙara wannan wannan ne yasa wanda suka cikakku suka zamo suna ganin mazala sallallahu alaihi wasallam a kowane abu a koyaushe hayi abul abbas mursi yace Allah ya kare da gare shi da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsare daga gare ni gwargwadon kibta ido da ba zan lissafa kaina a cikin musulmi ba abinda ake nufi da rashin tsaruwar shine dorewar ganin yasuwar hakikan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin halitta gaba daya ba wai jikinsa madaukaki ba a hakikarsa shi a amir abdulkadir da za'iri din ya faɗa ni ayyamu mujawar tibir madinatul musharafa lokacin da kwanukan da na makotaka a madina ba daukakawa na kasance a wata dare ina sallar wutire kusa da rumfar manzon Allah madaukakiya sai wani hali ya afku gare ni sai hawaye na suka ringa kwarara sai wutar san ganin manzon Allah ta roro a zuciyata a sai manzon Allah ya ce da ni nan take kai yanzu ba ka gani na a komi a sai da bukatar da za'iri ya ce sai na gode wa Allah hululun ka fahimci hululi daga maganar nan da muka ambata ko yanki-yanki ko bangare abinda ake nufi sirajin min nori sirajin a kama a kunna fitila ne daga hasken wata fitila sai dai shi na farkon yanzu na biyun shi ne na farkon ai ba shi bane sai dai a iya cewa ai na farkon shi ya tasiri a na biyu sai fitilar ta biyu ta bayyana da haske yadda ta farkon take da haske in an ga dama ta wani wajen a iya cewa a na biyu ma ai shine na farkon tunda dai daga ina aka kunna shi ba daga na farkon ba ya bayyana ne a wata lagwani ta biyu ba tare da ya curu daga lagwani na farko ba lagwani na farko yana ci yana kamawa yana haskakawa amma kuma ga shi wutar da take jikin lagwanin na farko ta bayyana a lagwani na biyu wannan shine ƙarshen abin da ma'abuta wujidani suke samun ikon faɗarsa in suna so su fahimtar ka fahimci wannan magana a siri da ake faɗa ka kiyaye kakkai kuskure idan ka san haka ka gane abin da aka faɗa to ka gode wa Allah idan ko baka gane ba to kai imani da shi bisa yadda ma'abutansa suke nufi da zauƙinsu domin su ne jama'a masu tsira sai da alƙalin da za'iri da ya ce ubangi ta baraka wata ala ce ba mu aiko ka ba rasulallah sai ko rahama ga halitta ka sani ba wai ana nufi da aka ce an aiko shi rahama ga halitta ba aiko da shi ɗin da aka yi min hasu zuhuri ismi sharif dangane da bayanan jikinsa madaukaki na ɗabi'a fakar kadai ko da yake da yawa daga malaman tafsiri sun tafi akan wannan gaba ɗayansu domin maza Allah dangane da wannan ɓangaren rahamarsa ba a iya cewa ta gama ba ga baki ɗayan halitta domin alamu suna ne ga duk wani abu wanda yake ba Allah ba abinda ake nufi wato da aka ce an aiko shi ana nufin daga hakikarsa wanda ita ce hakikar hakiku to dangane da ransa wanda shi ne ran rawuka domin hakika manzala sallallahu alaihi wasallama ita ce rahama wadda ta yalwaci komai wannan rahamar ita ce farkon abu da ya keta duhun babu da can da ake halin babu to wannan rahama banda manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shine farkon yanda ya keta wannan duhu shine ya zama alfati lima ugulik shine farko abin da ya zo da wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ba da wasu da ba ba ita ce samuwa wadda take a bakwararowa bisa ainin halitta a ya zo a hadisi farko abin da Allah ya halitta ya jabiru hasken annabinka wannan bayani na abdulkadir da za'iri ya kare amma an takaito ne wani wajen an gabatar da wani abu wani wajen an jinkirta wani abu alkali iyar ya faɗa a littafinsa a shifa a babi na farko ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ya rasulullah ba mu aiko ka ba sai ko rahama ga halitta abubakar bin ɗahirin ya ce ubangiji subhanahu wata'ala ya kawata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da qa'adar rahama sai halittarsa ta zamo gaba ɗaya rahama baki ɗan tadodinsa da tsofin suka zamo rahama ne ga halitta wanda wani abu daga rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta same shi to wannan shine zai samu tsira duniya da lahira daga dukkan abin ke shine wanda zai samu saduwa duniya da lahira zuwa duk abin da yake so yanzu za ka gani cewa ubangi ta baraka ta'ala yana cewa ba mu aiko ka ba sai ko rahama ga halitta rayuwar manzo Allah sai ta zama halitta rahama ce ga halitta ko ma sa ga Allah ma ta zama rahama ga halitta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa rayuwa ta alheri ce gare ku mutuwa ta ma alheri ce gare ku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma idan ubangiji yana nufin rahamar al'umma sai karɓi ran annabinta kafin a ce ita an halakar da ita ya sanya ta magabaci marigayi gare ta sabra kanni ya ce da Allah ya ce rahmatan lil alamina yana nufin ga aljanu da mutane wasu ka ce a'a lil alamina gabaki ɗin halitta ga wanda yake mummuni rahama ne da shari'a a wa lil munafiki rahama ne ko manzo rahama ne ga munafiki bil amani min al qatl sai dangane da cewa munafikin ya amince daga a ce za a kashe shi rahama ne kuma ga kafirin saboda an jirkita azaba ga kafirin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi Abbas ya faɗa Allah ƙara yadda a gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga mummunai da kafirai domin ƙufu gyara ne waune bara ba in tsofo domin su an musu rangwame min ma a saba gairahu daga irin abin da ya samu waninsu min al'ummamin daga al'ummu masu karyatawa sannan a shi a sai alkali iyare ce da ubangiji ya ce warafa na laka zikiraka ka tada ya ce ubangiji ya ɗaukaka ambatan manzan allah duniya da lahira ba wani mai hudu ba ko mai tahiya ko mai sallah sai ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Hudri ya Allah kare da gare shi ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce malaka jibril ya zo min alayhi salam ya ce ubangiji na ubangijinka ya ce a faɗa ma ka san yadda na ɗaukaka ambatanka gare ka na ce in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya sani ya ce ai abin da ake nufi ba yadda za a ambace ni sai an ambace ka tare da ni ibn adayin ya ce al'adami ja'altu tamamal imani bi zikrika ma'i na sanya cikar imani da ambatanka tare da ni kuma ibn adayin da ya faɗa na sanya ka ambato daga ambato na duk wanda ambace ka rasulullah to ni ya ambata Allah ya ambata Jafaru Sadiq yace la yaskuruka ahadun bil sala ba da lai wani ambace ka da cewa kai manzo na ne sai ko ya ambace ni da cewa ni ne ubangiji wannan bayani na ashfa ya kare anan shi ma dai ta kaito shi akai Shehu Ismail Haƙi yace Allah kare daga rashin tafsirin sa wato ruhul bayani da yake fassara faɗo ubangiji tabaraka ta'ala ma sadaka ila rahmatan lil alamin ya ba inna ma bu ista bihi abinda aka aiko ka da shi ya rasulullahi sababu sababi ne na arzikin duniya da lahira fa inna ma bu ista bihi abinda aka aiko ka da shi ya rasulullah sababi ne ga arzikin duniya da lahira wa man sha'u mafara ne ga tsaruwar gyaruwar halitta bin nash'atayn a halitta wannan da wata halittar ma duk wanda ya kawo da kai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi girman kai to ya bada ne a cikin jarraba babba min kibal nafsi ta daga gaban kansa shi yasa shi ya kore kansa daga rahmat ta manzan Allah sashen malamai yace manzan Allah ya zo a matsayin rahama ga kafirai kuma ma dangane da cewa inna uqubatan azabar su an jinkirta ta da sababin manzan Allah azabal isti'sali wal hasbi wal masi sun amincewa azabar tumfikewa ko kisbewa ko shafe su su koma wani abu daban albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam an hakaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mala'ika jibril alaihi salam ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ba mu aiko ka ba sai ko rahama ga halitta wani abu ya same ka daga wannan rahamar sai mala'ika jibril ya ce kwarai da ce ina jin tsoron ƙarshen lamari fa'amintu sai na amince bika da sababinka fa'amintu ba fa'amantu ba ne fa'amintu na amince bika albarkacinka ya rasulallah don Allah ya yabo gare ka da ya ce a zai gyara da shi ba lisana illahi ta'ala alayya alayya don ubangiji ya yabo gare ni da ya ce zai kuma wata inda zal'arshi makiyin muda'in sama amin shi mala'ikan da ya zo da ƙur'ani mai iko ne wanda yake da daraja wajen ubangiji zal'arshi ana bin sa a halitta madaukakiya amintacce ne fa amintu bika lisana illahi alayya qala barul kibari sashe manya yace wa ma arsalnaka illa rahmatan mimma aiko ka ba sai ko rahama mutlaqata wadda take ta gaba daya cikakkiya cikakkiya ta gama kowa ta hada kowa ta tara kowa ta kewaye da komai da baki ɗayan ƙaidoji wata wadda garama wadda take gaibiya da kuma shaida wadda take a fili wal ainiyati da zama waka ainin rahama da samuwa kai ta ce samuwar rahama da kai ne ake ganin rahama kai ne magabashi a wannan bangaren kai ne wanda ya zo daga baya da wani wannan lil'alamina jam'u alami jam'i ne na alamu alamin daga ma'abuta hankali da waninsu min alamin arwayi daga halittar rawuka ko halittar jikuna wanda duk ya zama rahama ne ga baki ɗayan halitta dole ne a ce ya fi baki ɗayan halitta a suratu maryam shi sai dai haƙi ya faɗa don da yake bayanin faɗin ubangiji wa rahmatan minna wato bai da kaulihi ta'ala tsakanin faɗa ubangiji da ya ce wa rahmatan minna a wanda an faɗa ne haƙƙin annabi isa alaihissalam da kuma faɗin ubangiji a haƙƙin annabi mu da ya ce ma arsalaka illa rahmatan lil alamin akwai farkon azimu bambanci mai girma bambancin shine cewa ubangiji subhanahu wataala ambata a haƙƙin annabi isa ya ambaci rahama wadda take a bakaidan cewa da harafin rahmatan minna minko tana zuwa ne na tab'iri shi annabi isa ya zamo rahama amma fa ga wanda kawai suka yi imani da shi wanda suka ba abinda annabi isa ya zo da shi har zuwa aka aiko annabi musallallahu alaihi wasallam sai wannan rahamar ta yanke daga al'umma annabi isa saboda cewa an shafe addinin na annabi isa wa nasuhu da shar'i gairihi wa hatima amma a haƙƙin annabi musallallahu alaihi wasallama ubangiji ya ce rahama ga halitta gaba ɗaya wannan ne yasa rahama ba ta yankewa daga halitta ga har abada amma fi duniya amma dangane da cewa rahaman nan ba ta yankewa a duniya fabi Allah yusa hadinu ta fuska cewa addinin manzala ba za a taba shafe shi ba yana nan har abada addinin nan ko rahama ce babba amma a lahira halko mutaji ne ila shi ne ta fuska cewa halitta gaba daya su zama suna bukata zuwa ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har annabi hatta ibrahim har annabi ibrahim adafi ne akan halku din ko har annabi ibrahim alayhi salam zai bukaci ceton manzon Allah a wannan matsayi ka fahimci wannan kwarai ya faɗa a cikin littafin ara'isul bayan na bakali ayyuhal fahim ya kai mai fahimta ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari cewa haske annabi sallallahu alaihi wasallama shine farko abin da ya halitta sannan ubangiji ya halicci baki ɗayan halitta tun daga al'arshi har zuwa ƙas daga wani ɓangare na hasken manzan Allah ai kuma na Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa samuwa da alimu shuhudi rahmatu rahama ce ga dukkan maujudi ga dukkan samu duk abin da yake sabon me domin baki ɗayan abin da suke samu mu sun zo ne daga gare shi halittarsa ita ce halitta baki ɗayan halitta ya cewa manzo Allah akwai shi wannan ne dalilin da yasa aka samar da halitta shine sababin cewa rahmar Allah ta gaba baki ɗayan halitta manzo Allah rahma ce mai wadatarwa ka fahimta cewa baki ɗayan halitta sura ce da aka halicce ta aka jefa ta a cikin filin ikon Allah ba da rai ba a hakika tana muntaziratun tana sauraro da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ruhun shine ran nata domin manzon Allah idan ya zo zuwa ga halitta to a sannan ne halitta za ta koma rayayya da sababin samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ran baki ɗayan halitta ya kai mai hankali cewa abin da yake akwai tun daga al'arshi har zuwa ƙasa ba wato ba a fidda duk wannan halitta daga halin babu ba sai ko tana tauyayya dangane da tsayawa bisa asirran kidamcin ubangiji ta baraka wa ta'ala da siffa ta cikar sani da ganewa wannan ne sa halittar gaba ɗaya suka zama sun gajiya daga isa zuwa fagen wato zuwa baki koguna na ubangiji da kuma gefe na wato kogi na isar Allah sai a da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo wanda shi ne sinadari na dukkanin halitta shi ne zuwansa ya zamo ya sanya rai ga sauran halitta shi ne rai na dukkanin halitta ya zo da hakikun ulmai na timfil azan wa'auraha ya bayyana tafarkin Ubangiji ga halitta. Sifir al'azal wal'abadi lil jami'i hudu watan wahida inda ya sanya tafiyar da ake tafil azal har zuwa har abada ga baki ɗaya ya zama taku ɗaya. Idan ya zo daga halara ta Ubangiji zuwa tafiya na ibada sai isar da su gaba ɗaya da taki ɗaya daga takun filin subhanallah zai asira bi abdihi har ya kai matsayin au adna fagafaral haqqu sai ubangiji ya gafara ga baki ɗayan halitta da sababin zuwan manzon Allah abin yi wa albarka sashen malamai yace inna kullu nabiyin duk wani annabi lil uqubati yakan zamo ya zo ne kafin zuwan wata azaba sai a ganin annabi ya zo bayan sa azaba ta zo don ubangi tabaraka wa ta'ala ya ce bayan da za a mai azaba ga al'ummu sai mun aiko musu manzo in sun iya yarda da shi annabin musallala alaihi sallama amma shi sai ya zama zuwansa wato zuwa ne na bayyana zuwan rahama dan Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin mai aiko ka bayar rasulullah sai rahama ga baki ɗayan halitta hatibatan alar rahamati ubangiji subhanahu wataala ya nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama karshen na rahama ne ba bisa hukuma ba da yace da sababin fadin sa sabakat rahmati garabi rahmata ta riga azabata ka sani to ko atashi alam din annahu lamma ta'allaqat sai kana wa alam annahu lamma ta'allaqat اللهم صل على سيدنا
أولك والخاتم لما سبقنا بالحق بالحق وعلى هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكتاب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah a inda aka ji da safe mun tashi da rasuwar dan uwanmu wato sai da man sani sadauki gashi kuma yanzu da yamma ma Allah yi wa tsan taso wato na ganin sa'alaji salisu na alazamin rasuwa wanda shi ba a janaza ba ma sai gobe muna roƙon Allah Allah ya gafarta musu gaba daya Allah ya ji kansu gaba daya mu karanta musu gaba daya fatiha daya kul huwallahu goma sha daya salatul fatiha goma Allah gafarta musu Allah gafarta baki ɗaya wa'inda aka rabu